الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallonmu da sauraronmu muna muku fatan alkhairi a wannan rana ta 20 ga watan azumi azumin shekara na 1446 wanda muna da sauran kwana tara kenan ko kuma goma Allah Ubangiji ya amsa mana kamar da muka faɗa yau 20 ne ga watan Ramadan 1446 wanda ya daidai da 20 ga watan March 2025 daga wannan masallaci na Al-Ahfad da ke cikin garin Gombe muke muku fatan alkhairi a ci gaba da tafsirin alkur'ani a juz'u tabarak inda jiya mun gama suratul qiyama mun gama suratul qiyama suran da sarahatan maganan gaskiya suran jiya ta jijjiga mu da yawa ta jijjiga mu da yawa abin da ke cikinta abu ne Allah ubangiji ya mana muwafaka da dadai Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga masifun da muka ji an ambata ga waɗanda suka saba wa Allah za su fada Allah ka tsare mu Allah ka sa mu cikin waɗanda muka ji ni'imomin da za a shiga Allah ka sa mu a ciki yau za mu shiga wata sabuwar sura wanda ake ce mata suratul insan in ba ku manta ba mun ce bana da izinin Allah muna fatan surori goma sha ɗaya za mu yi sura goma sha ɗaya nan su zai za su ba mu izo biyu yanzu mun yi sura tara na gaya muku dukkan surorin 'yan makka ne sai sura ɗaya ita ce wacce za mu yi wa suratul insan ita 'yar madina ce amma akwai maganganu a kai ita 'yar madina ce amma akwai ɗan bayanai sai sura ta sha ɗayan mu ita ce suratul mursalat ita ma 'yar makka ce ba mu da matsala amma wannan sura da take gabanmu suratul insan wacce take da ayoyi 31 suratul insan mai ayoyi 31 tana da suna guda biyu sunanta na farko ana ce mata suratul insan saboda a cikin aya ta farko hal'ata alal insani sai aka kira ta suratul insan wannan shine suna na farko da aka bata sura na biyu sunanta na biyu suranta suratu hal'ata alal insani duka sai ka hada suratu hal'ata alal insani ya zo a hadisin abu huraira abu huraira yana ba mu labari yake cewa kanar nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya fil juma'a fi salatul fajri annabi yana karantawa ranar juma'a a sallan asuba gobe kenan ko gobe juma'a ko to manzon Allah galibi a ranar juma'a yana karanta raka'an farko ya karanta abin nan alif lam mim tanzilul kitab tanzilul kitabi la rubba fihi min rabbil alamin suratul sajada a raka'an farko sai ya karanta sajada duka rubuyi ɗaya ne ko a raka'a ta biyu kuma sai ya karanta hal'ata alal insan sai annabi ya kira ta hal'ata alal insan abu hurairah ya kira ta da hal'ata alal insan yana karanta suratu hal'ata alal insan kaga tana da falala kuma sunanta suratu suratul insan sannan kuma sunanta suratu hal'ata alal insan tana da falala masu yawa mun faɗi guda ɗaya yanzu abinda suran take karantarwa halittan dan adam me yasa aka mene an ambata mana yadda aka halitta dan adam da rabe-raben halittan da kuma makomar dan adam ranar tashin alkiyama wannan suran makka ce ko madina mun yi ta magana mun ce madina a mushaf da ke hannunmu za ku ga rubuta yar madina ce amma fa gaskiya ba ittifaki bane akwai sabani wasu suna ga yar makka ce kamar babban malami at-tahir ibn ashur babban malamin qur'ani ne dan zamani yake cewa idan ka kalli zuban sura din yadda surar ta kasance to lalle da lalle zubinta irin zubin 'yan makka ne akwai maganan tashin kiyama akwai tsanani wa kafirai akwai yadda aka yi halittar dan adam da yadda ake so dan adam ya koma zuwa ga Allah duk zaka samu zubin makka ne shi ya dauke ta cewa 'yar makka ce wasu malamai da yawa sun tafi 'yan makka ne amma dai tun da a cikin musafinmu mun tafi akan madina sai mu ci sura ce 'yar madina ta zuba ilimi akwai ilimin muka masu yawa a cikin wannan sura din wanda insha Allah in muka nitsu za mu ga ilimin mukan da ke ciki yau akwai ba da maki yau akwai raba maki na tambayoyi da muke yi akwai makin ɗaɗɗaya gwargwadon yadda ka yi ƙoƙari na ga wasu littafi masu ke da shi suna rubuta duk karatun da muke tun da muka fara tafsiri din nan wasu suna zuwa da littafi suna rubutun galibin abin da muke fada masu muhimmanci to muna gama tafsiri zan karbi takardun kowa waɗanda suke rubutu zan gani gwargwadon irin information da ka tara zan baka makin kuma yau za mu ba da kyaututtuka insha Allah shi ma makin ne mai zaman kansa alaramma mu je suratul insan na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا Allah subhanahu wataala yake cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura haƙiƙa ya faru da dan adam wani lokaci na zamani hinun wani kankanin lokaci wani lokaci na zamani a can baya lam yakun shay'an madhkura ba abun ambato bane ba labarinsa akwai lokacin da aka zo babu labarin mutum hal ata alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura lokacin da kai ba komai bane kamar da Allah ya fada wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a da fa da aka halice ka da kai da ba komai bane Allah kenan Allah kenan bahaushe in yaga girman Allah sai ce Allah mun tuba Allah mun tuba wannan shine Allah kuma zaka saba masa hal ata alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura da kai ba komai bane akwai lokacin da ya zo wa mutum fa da shi ba komai bane ba kai ba labarin ka ba labarin labarin labarin amma Allah ya samu ka to taya aka yi ka taya aka yi ka inna khalaqnal insana mu ne fa muka halicci mutum min nutfatin daga digon mani amshajin wanda aka yi hadin gambiza da shi aka tsakuro na mata aka tsakuro na namiji in kadan aka hada mun yi haka ne naftali dan mu jarabci mutum muga zai girman kai ko zai zama mai kaskantar da kai a halicce ka da abu walakantacce ka zo kana ji da kanka kana walakan kana kin karban sakon Allah wajalna sami'an basira kuma muka maka baiwa muka sa kana jin magana kuma idonka yana gani zaka ga dadai zaka ji dadai ana jira ka zaba inna khalaqal insana min nutfatin amshajin naftalihi ai mu muka halicci mutum daga ruwa dan kadan wanda aka hada shi da namiji da na mace kisa suratul eh wasa suratul tariq Allah yana gaya mana amshaji din ya khurju min baini sulbi wattara'i yana fitowa daga sulbin rajul da kuma tara'ibul mar'a maka wasu ka fassara cewa da can da can ne wasu suka ce a duka as-sulb wa tara'ib duka jikin namiji ne kuma da yayi ne wancan fassarar wannan kaman tana ƙara supporting waccan cewa daga namiji ne da na mace tunda an ce amshaj al-mashju shine abu da aka hada aka yi mix suka ba da abu ɗaya to an yi haka ne naftalikum naftalihi don mu jarabci ɗan adam linabluwahum ayyukum linabluwakum ayyukum ahsanu amala alladhi khalaqa al-mauta wal haya Allah ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa da baka nan yanzu aka aka hal aka halicce ka ka zama ga kanan kana existing dan aga ya zaka kyautata umarnin Allah subhanahu wataala Muhammadu Aminu Sheikh Muhammadu Aminu Shankiti Allah ya gafarta masa ya masa rahama ya haska kabarinsa yake cewa fihi bayanu mabda'i khalqil insan wannan ayar inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin naftalihi fajalnahu samian basira ana mana bayanin asalin farkon halittar dan adam walahu atwarun fi wujudi fi wujudihi ba'da nutfa alaqa yace akwai kuma stages akwai matakai da ya bi kafin a halicce shi daga farko digon mani ya zama jini ya zama tsoka summa sannan ya zama kalkan akar sannan ya zama wata halitta daban wa kullu zalika minna shay'a qablahu Allahu akbar duka haka dan da ba kai ba komai bane ba ba kai ba labarinka kamar yadda Allah ya faɗa wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a amshajin yakhruju bayna sulbi wat tara'i faj'alnahu sami'an basira muka saka kuma kai mai ji ne mai gani kana ji zaka iya ganin mai kyau ka zaba zaka iya jin mai kyau ka zaba zaka iya jin mai kyau ka yi ka zabi mara kyau din duk wannan ba ruwan Allah Allah dai ya baka hanya shi yasa aya ta gaba da yace maka sami'an basiran kai fa mai ji ne mai hankali mai gani mai gane mai kyau da mara kyau duk da haka kana ganin sai Allah bai barka da ganinka ba inna hadainahu sabila sai Allah ya haskaka maka hanyoyin imma shakiran imma ka dauki hanyar kwarai wa imma kafuran imma ka dauki hanyar kafirci da sabon Allah na rashin mutunci Allah ya maka duk wannan gatan kai rage ka zaba shi yasa duk wanda kaga yana kan hanyar dadai to shi ya zaba wa kansa wanda kaga yana hanyar bata karka yadda ka ce Allah ya batar da kai karka yadda kai ka zaɓi bata Allah ya barka kanta Allah ya shirya da kai ta yaya kai ka zaɓi shirya Ubangiji ya zartar da kai dama kashi biyu ne in bata ne ɗan adam yana da kaso na bata Ubangiji na da kaso in shirya ne Ubangiji na da rabi Allah na da rabi wanda ka fara zaɓa Ubangiji ya cika ta maka in ka zaɓi shiri shirya ka zama mutumin kirki Allah ya zo ya cika ta maka in ka zaɓi ɓata Allah ya cika maka ɓatan amma ba ɗan adam ba Allah ne yake ɓatar da mutum ko Allah ya shiryar da mutum ba haka kawai ya ce kawai na sa ka kai ɗan wuta ne haka kawai na sa ka kai ɗan aljanna ne a'a sai ka zo ka zaɓa wa kanka shi sa Allah ke ce faman sha attakhadha ila rabbihi sabila wanda kowa wanda ya ga dama ne Allah ya ce ka yi imani saboda in kai imani zai zartar da kai Allah ya ce karka bata saboda in ka zaɓi batan sai zartar da kai kan bata ke sa a ƙarshen suran za mu ga faman sha'a zakara ko wanda ga dama ya bi ƙwarai amma fa wa mata sha'una illa an ya sha Allah duk abin da kuka zaɓa ubangiji kuma shine zai zaɓa maka ya zartar da kai akai inna hadainahu sabila lalle mu ka shiryar da mutum hanya Allah ya riga shiryar da kai ya rage ka zaɓa kamar sha'a zakara kenan imma shakiran wa imma kafura ko ka zaɓi hanyar mutunci ko rashin mutunci yanzu Allah yake cewa halata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura a halice ka kai ba komai ba sannan ka zama digon mani ka zama tsoka ka zama jini ka zama waye wannan zai nuna dan adam kare yayi girman kai a rayuwarsa kana walakantacce tun asalinka ubangiji ya girmama kai ce walaqad karramna bani adama mun girmama dan adam ta yaya ta yadda mala'iku Allah ya zo ce ku yi sujjada wa ɗan adam ku yi sujjada ga ƙoshi ya ba mu ilimi ya ba mu dabara ya girmama mu ina hade na husabila in ma shakiran wa in ma kafura na
إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira tunda Allah yake cewa Uh, inna hadainahu sabila mu muka baka hanyoyin shiriya imma shakiran imma ka dau hanyar mutunci na na shiriya wa imma kafuran imma ka dauki hanyar saban Allah kai abin da kaga dama Allah dai ya baka hanyoyi guda biyu to nan gurin tunda hanyar shiriya da hanyar bata aka bayar sai Allah ya fara gaya mana sakamakon wanda suka zabi hanyar bata ne wanda ya bata ya bi hanyar rashin mutunci saban Allah ya rena Allah domin wanda zai abin da ya ga dama ya rena Allah ne inna a'tadna lil kafirina ubangiji yace waɗanda suka kafirce din suka kibin Allah lalle mun tanada musu salasila sarkoki na wuta wa aglalan da kukumi da za a yi musu uyud wa sa'ira da kuma wutan sa'ira za a saka su a ciki a daure mutum da kaca daurin da za a masa kuma aglal shi ne a haɗa hannu da ƙafa ya ɗaurin huhun goro kawai cike na ina ga zai fitowa a maka ɗaurin huhun goro ko na minti biyu ne kai ko a yi ne flashin pap-pap a sake aika san da bala'i to kuma haka za a yi ta zama a ciki wa sa'ira ga kuma sa'ir wutar sa'ira kamar yadda Allah ke faɗa idil aghlalu fi anaqihim was salasul yushabun haka za a yi musu wannan ɗaurin hukun goro ɗin nan ga kuma sarƙa ta wuta ana fisgansu da a cikinta to wannan shi ne waɗanda suka ƙibin Allah ga abin da aka tanada musu ma'awahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira kullun ƙara musu bala'i ake yi to mun gama da suwa mun gama da wanda suka ɗauki hanyar bata sai aka dawo hanyar shiryayyu innal abarara tunda an ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura yanzu mun gama da kafura din to yanzu mun dawo shakiran innal abrara amma waɗanda suka bi Allah su kuma yashrabuna za a ke shayar da su a gidan aljanna min ka'asin da wasu kofuna abin sha ɗin kana mizajuha kafura abin da ake haɗa ruwan shan ɗan aljanna kayan haɗin kai ka ce kafur ne ba kun san kafur ba kafur dai daga sani kafur dai wannan mai ƙanshi ɗin nan to ruwan aljanna ƙanshin kafur yake yi irin ƙanshin kafur na lahira fa karkace irin wannan ɗari bisa da in wannan ne a'a wasu ma suka ce kafura ɗin wata rijiya ce ta wani abin sha ake kiranta haka almuhim koya ne dai an gaya maka ubangiji zai maka misali da abin da ka san shi a duniya don a kusanto maka da shi to ƙanshinta wannan ƙanshi ma'ana dai akwai ƙanshi mai daɗi innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura za a hada shi da kafur in baka gane ba ainan wata ƙorama ce ya shirabu biha ibadullah wannan kafur ɗin to shi sa wasu malamai suka fassara kafur ɗin da wata ƙorama kawai mai suna wannan tunda Allah ya ce mizajuha kafura ita kafura ɗin ainan ya shirabu biha ibadullah wata ƙorama ce maɓuɓɓugar ruwa ce da bayan Allah suke sha a cikinta yufajjiruna ha tafsira suna yin yadda suka ga dama wajen sha ɗin yadda sarrafuna ya tasarrafu ibadullahi fi ainihin sharabi su bude ta su kware su ɗiba yadda suka gada ba fajjiru na hatab jira yadda suka gada ma za su sha sifansu na 'yan aljanna din yufu na bin nadiri suna cika bakanci in suka yi bakanci suna cika bakancen da suka yi wai kafu na yawan kana sharruhu mustatira kuma abin da ya sa suna tsoron ranar da azaban ta fantsama take yi ko ina sai ta ita buga maka nan an san me bakance aiko an san bakance suna cika bakance in sun dauka menene bakance shine ka dora wa kanka wata ibada wata ba ta wajiba ba ka wajabta wa kanka kamar misali yanzu ka ce insha Allah bayan Ramadan ana gama Ramadan bayan sittu shawwal ya ubangiji watan nan ba zai fita ba sai na ƙara wasu shida nawa kenan goma sha biyu ta ce na ɗora wa kaina zan yi azumi goma sha biyu godiya ga Allah wannan shi ne bakance kaga azumi cikin watan shawwal guda shida ban da shidan kai shidan ma da aka ce sittu shawwal wajibi ne ba wajibi ne sai ka ƙara wa kanka shida duka ba wajibi amma kana dora wa kanka haka ya zama wajibi duk abinda ba wajibi ka dora wa kanka shine bakanci ka ce na dora wa kaina ya Allah na dora kaina abu kaza akwai kuma bakanci ma da wasu suke yin sa kaman sabon Allah ka ba lafiya ya Allah wannan dan wannan dan ya Allah in kawarkar min da shi to zan yi azumin wata guda ma'ana in baka warkar ba ba zan maka ba kamar kina cewa Allah kai fa kana bukatun azumin nan in nayi azumin nan zai amfane ka so da ka warkar da shi wannan ba kyau karka ke irin wannan bakance ne shi ma bakance ne kuma in kai dole ya ka cika amma ba kyau amma kace kawai zan yi nafila zan yi nafila raka'a goma gobe ka dora kanka ba tare da kace in an yi kaza ko in an yi kaza ba a'a karka sa in an yi kaza in an yi kaza ko kuma bayan ɗankan Allah ya masa lafiya ba shi lafiya ɗanka ya samu lafiya ko kuma buƙatan da kike Allah ya cika miki ana samun biyan buƙatan nan saboda murna da godiya ga Allah ya ce ya Allah na gode maka ya Allah cikin godiyan da zan maka ya Allah na ɗora wa kaina azumin sati guda a jere ko ba a jere ba wannan shi ma babu laifi sai bayan Allah ya baka ni'iman kai wannan bakance din sai ka cika sannan bakance ana yin sa ne a abin da Allah ya yarda da shi ba abin da Allah baya so ba idan mutum ya bakance yayi bakance zai sha giya ran kaza wannan alƙawari ya dauka zakarinsa da Allah ba za ka yi ba amma za ka masa kafarar rantsuwa rantsuwa ta kama ka za ka yi kafara na rantsuwa sai ka je ka tuna mene kafarar rantsuwa to su cikin bayin Allah shine in sun yi bakancan suna cikawa to me yasa me yasa aka ce in sun yi bakance suna cikawa ba a ce suna cika abin da suka dauka na Allah ba me yasa ba a ce suna sun yi alkawarin salloli da ubangiji da ya dora musu azumi da sauransu za su ke yi ba me yasa ba a yi wannan ba sai aka ce ba a ɗauki abin da Allah ya ɗora musu aka ce suna yi ba sai aka ɗora musu abin da suke yi suka ɗora wa kansu muna tambayan amsa waye kwakwalwarsa ta hango da aka tashi yabonsu sai aka yabe su da abin da suka wajabta wa kansu ba a yabe su da abin da Allah ya wajabta musu ba me yasa me ka hararo akai waye hararo wani abu na'am oh yau ba amsa ko ba wanda hararo sai aka yabe su da abin da su suka wajabta wa kansu ba a yabe su da abin da Allah ya wajabta musu ba tai to bari muku barin canja muku tambaya duk matar da duk matar da in tana zaune a gaban mijinta daga ta ga mijinta ya fara haka ya fara haka ta san yana jin shirwa ne kafin ya ce kawo min ruwa za ta sa kanta ta je ta kawo masa ruwa don Allah in har bai ce ta kawo ruwa ba za ta kawo in kuma cewa ya ta kawo fa wanne za a fi aikatawa na biyu ba wanda aka aike ta to in har mutum zai wajabta wa kansa aiki ya cika shi ya wajabta wa kansa ya zama ubangijin kansa to idan kuma ubangijin ne sa shi fa kenan na Allah kan ba a magana yana yin sa ɗari bisa ɗari ta yadda har in na kansa ne ma yana yi balle kuma na ubangiji kun gane karatun ya fito ce sa Allah ya bi su yufu na bin nazari suna cika bakancin su wai kafu na yawan kana sharruhu mustatira suna tsoron wannan ranar da sharrin ta bashi da kyau sharrin ta bashi da kyau cikin sifan su wayannan yan aljanna da muka faɗa ku rike wayannan gurin fa saboda akwai karatu akan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuhu kafura yufuna bin nadri kuliki akwai karatu a gaba cikin aljanna zamu dulme yau wa yut'imuna ta'ama kuma a cikin ayyukansu suna ciyar da abinci ala hubbihi a lokacin fa suna son abincin shedan yana ziga su karka yi kaza a'a in ka bayar abin gidanka zai kare suna son abincin amma sai ga sun ciyar da shi miskinan su ba wa miskini wa yatiman da marayun da zamu yi rabon kayan su yau wa asiran da yan gidan prisoner da aka kama su wani akan bashin biyu an daure shi wani akan bashin biyar an daure shi wani kudin wani abin da bai taka kara ya karya ba yana can yana yana daure kuma kuna da iko ku tara kudi ku je ku duba ina wayanda bashin su fi dubu saba'in ba akwai fadan dubu saba'in yana can gidan yari a daure shi sa cikin ayyukan wannan foundation din al'afat foundation muna tunanin faɗaɗa ta yin Allah yadda akan prisoners wanda suke gidan yari wanda shi dan kudin da za a fanso shi tattalin arzikinsa ya karye ya samu ɗan damfara ba da sani ba aka biyo da shi yana iya ƙoƙarin kula da dukiyansa aka yi masa shigo-shigo ba zurfi aka ha'ince shi wani ma sai da aka masa sihiri wani ma sai da aka cire masa ƙwaƙwalwansa ya zama bashi da hankali aka zalunce shi masu bashi suka je suka ɗaure shi akan nawa bashin da bai fi dubu ɗari biyu ba wannan foundation ɗin muna fatan Allah ya bata kofofin da za ta ke shiga gidan yari ta duba irin waɗannan bayan Allah ta ce ga 200 nan na biya maka a sake shi ya dawo cikin iyalansa yana walwala matarsa wata guda akan 200 an raba ta da miji an raba shi da 'ya'yansa to shi yasa Allah ya yabi masu kula da waɗanda aka ɗaure su sanadiyan bashi sanadiyan wani laifin da babu tabbas yayi da makamantansu miskinan wa yatiman wa asira wayannan bayan Allah suna kula da miskini suna suna kula da baraya suna kula da al'asir wa ya dauke uban baraya wa ya dauke masa uba kenan wa ya sa baraya kuka eh Allah eh mana haka hadisi yazo wani hadisi aka yazo wa ya sa shi ya yi kuka Allah wa ɗauke uwar maraya Allah yaron har yi kuka sanadiyar Allah to kai kuma sai ka zo ka ce ni kuma bari in sa ka kai dariya sai ka saka shi yayi dariya ka saka shi farin ciki ka saka shi kwanciyar hankali a jarraba wanda Allah ya masa ubangiji sai ce ni kuma na maka alkawari ba za ka mutu ba sai na saka dariya kuma ka je ran tashin alkiyama ranan da ake kuka kai ma sai na saka dariya saboda ka ce miki maraya yasa kar ku yi wasa da asusun marayun nan dan abin da kake da shi zo ka sa a zo rabarwa dai a ce akwai naira ɗarinki a ciki naira hamsin ɗinki da wankakkiyar zuciya neman yardar Allah wallahi ran kiyama Allah ba zai bari ki kuka ba yadda Allah ya sa shi kuka ka sa shi dariya kai kuma wallahi Allah sai ya sa ka dariya to kaga sun yi wannan aikin to nan ayyuka guda biyu aka yi ina so ku kalli ayyukan guda biyu ne yufuna bin nadri sun cika bakance awa suka yi wa a Allah ba wa yut'imuna at'ama awa suka yi wa a bayin Allah dai to kenan hanyar tsira ka bi Allah ka kyautata wa bayin Allah shine guda biyu hanyar tsira ka yi wa Allah ka rike na Allah sannan bayin Allah kake faranta musu rai Allah za ka ke samun cin nasara shine akwai wani program da na yi hanyar yaya bakin ciki da kuma samun success a rayuwa na yi ta kawo wasu abubuwa makamantan juna a cikinsu akwai ta in kana neman bukata gurin Allah ko yayi bala'i tashi da daddare kai sallar dare gari na wayewa bayan asuba in gari ya waye tina gidajen da ka san su ba su da karfi tura musu abin da zai faranta musu rai daga hannu ka ce ya ubangiji na tashi jiya dan kaunar ka nayi sallar dare yanzu gashi na duba mabukata nayi musu Allah ka yaye min damuwata wannan yana daga cikin manyan abin yayi bala'i kayi wa ubangiji ka faranta wa bayin Allah wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira kuma idan sun bayar din fa idan sun yi din fa inna ma nut'imukum liwajhillah mu fa mun yi dan Allah ne la nuridu minkum jazaa'a wala shukura bana bukatan ku gode min bana bukatan godiyanku kwata kwata mun yi ne dan neman yardar Allah nut'imukum liwajhillah ba na ne ba ma so ku gode mana ku ce mun gode ai ka kyauta wani ma yana jira dole sai an masa godiya no na farko kai da aka yi wa ka gode ne kai kuma da kai kar godewa ta burge ka sai dai kun san yanzu mutane butulaye ne yanzu za ka iya mutum goma bai fi mutum biyar ne bai fi mutum uku ne za su zo su maka godiya su maka fatan alkhairi ba ba wai an ce kai kana son godiyan ba amma kai da aka ba kuma ana so kai godiyan amma kai godiyan ka ta burge ka to a babin karantarwa ne musamman idan ba kai kai kyautan ba idan ka ba wani in wani kaga ya ba wani ka sai ka ce ka masa godiya ka masa godiya ka tabbata ka je ma ka masa godiya domin duk wanda baya gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba kai kuma da mutane za su gode maka kar godewan ta zama kayan gabar ka yi don Allah kawai neman yardar Allah kake kana fatan Allah ya gode maka hadisi ya zo hadisi ya zo galibi jama'a ana saka hadisin a wajen yabo eh amma yabo ga wanda aka yi wa abin arzikin amma wanda aka yi wa abin arzikin kamar yadda aisha ta fahimci hadisin nan akwai matsala ba mun ce in an baka abin arziki ka yi maza maza ka yaba ba ka gode ka yi fatan alkhairi kai kuma da aka maka karka damu da godewan ko yabawa in ba a maka ba ba ruwanka dama Allah ce nufi in an yi wani ribar kafa ne amma fa yin a fahimtar Aisha Allah karanta da akwai matsala Aisha radiyallahu anha ta cina hadisin annabi annabi ya ce man sana'a man ata ilaikum ma'rufan duk wanda ya muku abun kwarai fakafi ohu ku saka masa idan mutum ya maka wani abun yabo to ka yi kokari kamar tukwici mutum ne maka wani abun arziki ka yi kokari ka saka masa kai ma annabi ce in baka samu abin da zaka saka masa da shi ba ka yi ta masa addu'a har sai ka ji a jikinka ka kyautata masa kai ta masa addu'a har ka ji kaman kamiyar masa ma abin da ya maka to wannan abun Aisha take cewa ta duk wanda muka yi masa abu in ya mana addu'a kaman fa ya cinye ladar da muka bayar kenan ya saka mana mu ko mun yi ne dan mu samu lada to aisha idan ta aiki dan aikanta gidan makwabta ta ce ga wannan envelope ɗin kai musu dubu ashirin sai ta ce in ka je kar ka tafi ka tsaya ka ji me suka faɗa idan ya ba su suka dawo suka ce ɗan aika ya dawo ya ce aina kai musu dubu ɗarin nan me suka ce ya ce sun ce Allah ya miki albarka Allah ya saki gidan aljanna Allah ya biya miki mata bukatunta Allah ya mata kaza sai ya haddace duk addu'o'in da aka yi ana gamawa haka suka faɗa ya ce sai Aisha ta ce to bari in bayar musu kayan su ma Allah ya musu albarka Allah ya ba su gidan aljanna ba an yi 50-50 ba amma kyautanta kuma ba a biya ta ba Allah take so ya biya ta shi yasa a nan gurin malamai suka ce karka kuskura ka ɗauko kaya ka aiko masallaci malam gashi ina bukatan amin addu'a ma'ana ka sayi addu'an naira ɗari biyar addu'an da za a maka sai da ka ba da ɗari biyar za a maka karka yadda ka ba da kuɗi ka ce amin addu'a karka yadda ka yi aikin alkhairi ka yi aikin alkhairi suka ce jama'a kun ga wannan aikin alkhairin da muka yi mu ba komai wallahi addu'an ku muke bukata oh ka saya sun saya ba wani in ka ba su ka bayar don Allah in sun maka addu'a wannan wata ribar kafa ne suna cewa jazakallahu khairan ce ai ku za mu yi addu'a Allah ya muku albarka kana mayar masa da kayansa amma kai abu kana so wai dan a maka addu'a wannan kuskure ne Aisha Allah ya kara mata yadda wannan hadisi ne ingantacce Sheikh Albani a cikin Al-Kalimut Tayyib ya ce hadisi ne isnadi mai kyau to da haka inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura mu abinda muke kawai don Allah ne ba ma bukatan sakamako ba ma bukatan godiya kai kuma da aka maka ai ba za a kai kana kai ma kana so ka zama mutumin kirki mai godiya mutumin kirki ne kai kuma sai ka gode kai musu addu'an alkhairi ka masa fatan alkhairi sai ka ga al'umma ta zauna cikin dadi wannan baya so wannan yana yi la nuridu minkum jaza'an wala shukura malamai suka ce annal ikhlasa fi sadaqa yin sadaka ta dadai mai ikhlasi shine Allah ya sala iwadha du'aan min al-mawti karka roki addu'a ga wanda ka ba wadin ka bashi kudi ga sadakan naira 500 yawa amana addu'a bari zan muku kaza kuma na addu'a a sai a sai a dauko kayan sadaka a kawo makaranta dalibai masu karanta Qur'ani a ce an kawo su mana addu'a kai asara gaskiya sai ranar da kake bukatun addu'a za ka yi taimakon makaranta za ka yi taimakon masallaci a a ko ba ranar addu'a ba ka bayar in kana bukatun addu'a kuma sai ka roƙe su addu'a ma ba ka gashi ka kawo abin addu'a ba ba ka yi sadaka don a maka addu'a ba ka yi sadaka don Allah wanda kuma suka karin roƙe su da Allah abin addu'a ina da bukatu ina da damoyi ka saka su suka yi ta maka addu'o'i a damoyinka sai Allah biya maka bukata ka samu miliyoyi sai ka zo saboda farin ciki da murna ka ce musu Allah Allah ya biya min bukata na kai ma gashi bukatan da aka biya min ka taba kai ma ka taba kai ma ka taba kai ma ka taba wannan fa wannan babu laifi wannan bayan an gama ne wannan bayan an gama ne kai abin arzikinka godiya ga Allah ka je ka ƙara ɗan haskaka su suma wannan babu laifi amma kafin nan ka kawo ka ba su sadaka ka ce a yi addu'a wannan shi ne malamai suke ga akwai kuskure a cikinsa inna na kafu min rabbina yau man abusan kamtarira wannan mutanen kirki fa suna cewa muna tsoron ranar tashin alkiyama mai masifar razana wanda take da kunci kamtariran wanda take da kunci muna tsoron wannan ranar babu wanda zai tsoraci wannan ranar sai mumini mumini kuma yana jin tsoronta zai ƙara aikin kwarai zai kuma nisanci munanan ayyuka fawqahumullahu sharra zalika al Allah ubangiji sai ya tsare su ya amsa musu addu'ansu ya tsare su daga sharrin wannan ranar walaqahum nadratan wa surura Allah ubangiji kuma ya saka musu faran fiska ya sa musu kuma farin ciki a zukatansu za su tashi da fararen fiskoki wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wujuhun yawma idin musfira zahikatun mustabshira haka za a tashi ran tashin alkiyama fiska fari sannan suna yi wa junansu albishir suna murna walaqahum walaqahum nadratan wa surura kenan Allah zai tsare ka in ka bi waɗannan matakan ka bi Allah sannan kuma ka kyautata wa bayin Allah kake cika alƙawari ka yi riko da Allah subhanahu wataala wajazahum sakamakon su kuma wajazahumullahu kenan Allah zai saka musu bima sabaru hakuri da suka yi a duniya na bin Allah kun san bin Allah hakuri ake yi kai hakuri ka tashi dare ku duba ku kun zo kun yi tarawih gurin tarawihin nan da na da na leka a cike har ina cewa to yanzu an yi tarawih kuma za a dawo ta tahajjudi to gurin ta tahajjudi kuma sai ku zannin kashi biyu wannan duk tsoron Allah ne hakuri ne na bin Allah ya saka to ba wannan ma zaka duba ba duka duka daga nan in kin koma zaki yi abincin suhur haka koyi abincin suhur din nan wata bayan ta yi abincin suhur kula da yaro sai da ta ƙara awa ɗaya wata bata samu ta koma bacci ba sai da aka yi asuba ana asuba din nan baccin minti nawa kika yi dan bazan kira shi awoyi ba dan zaka ji kamar yanzu ka fara ne sai ka zance taran tayi alam ya buga za a taho tafsiri kaga yadda kuma aka zo aka cika gurin tafsiri wannan hakuri ne na bin Allah hakuri ne na bin Allah sannan kuma hakuri na sabon Allah kana kallo ana ci kudi ne kowa ci yake na haram amma kana gani ka ta ni bana bukatan wannan a'a ni bana bukata saboda me hakurin nisantan abin Allah abin da Allah ya hana kana ganin abin haram kai ma kana so ka dulme ciki ana kida ana rawa ana shewa ana murna kace ina irin abin da za a hole ai kowa yana so amma Allah baya so ka ki kai hakuri ka bi Allah ka ki shiga to shine wannan sakamakon da zaka samu wajazahum bima sabaru Allah zai saka musu game da abin da kai hakuri jannatan wa harira Allah ubangiji zai baka aljanna sannan za a saka maka tufafi na alharini alharinin da aka haramta wa maza ran kiyama da shi za a saka maka shi na'am alarama wajazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqina
متكئين فيها على الأرائك الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا وندعو جدا الجنة yanzu an gaya muku wajazahum bima sabaru jannatan wa harira za a saka musu aljanna kuma ake saka musu tufafi na alharir ubangiji zai ke saka wa mutane to mu shigo cikin aljanna mu gani ya ake nan zuwa aljanna gudu za a yi ta yi falfalawa ina muttaki'ina suna kishin gide dan aljanna ba kun ga yadda masu mulki suke ba za a zo a kishin gida kafa ɗaya ta yi sama ɗaya ta yi gabar akwai l-shape duk kalolin akwai hatrapesium za ka yi duka a wajen kwanciyanka to a cikin aljanna ma haka za ka yi duk irin shape ɗin da kake so na kwanciya na isa muttaki'ina suna kishin gida alal ara'iki akan gadaje kujeru gadaje na mutuntawa ara'ik jam'u arika kenan wahiyar sariru fil hijal gado ne to mutaki na fiha alal ara'iki suna kishingide suna hutawa da nitsuwa da holewa akan gadajensu la yarona fiha shamsar wala zamharira babu tsananin zafi wala zamharira babu tsananin sanyi ba zafi ba daidai aljanna haka aka ce la la yara mutum ba zai gani a cikinta ba su al'abrar fil janna shamsan ba za ga rana ba balle ta cutar da kai wala zamhariran wala bardan shadidan yu'dhi balle kuma wani sanyi mai tsanni ya cutar da kai haka gidan aljanna yake amma mu gidan duniya ba ka kunna AC ya dame ka mura har ciwon kai ka kashe AC ka ce in dawo da fanka hancin kai toshi ka ce bari in haƙura da su in buɗe windo ƙura ka rufe windon da ƙofan duka ya saka maka irin al'ikhdinak kanak kaman an makure ka tashi da ciwon kirji ka fito waje noise voice ko haka matsaloli ta ko'ina ka ci mai gishiri a ce jininka zai haura ka daina cin gishiri a ce low bifi ka ke shan suga a ce hasuka za ta daga ka daina a ce low suga kowanne mai hatsari a a kayi an yi shaye-shayen abun planning da sauransu a je a samu shan maganin da zai tsaye da jini ya tsaye gaba daya a ce a samu na dawa da shi ya dawo da shi gaba daya haka duniya kullum cikin hayaniya ka yi mutane abin arziki a zage ka ka yi natsiya a zage ka banda aljanna fa duk abin da nake gaya muku nan haka kawai ka ji kana jin haushin kanka sai duniya haka kawai ga kuɗi a akawun ga mahaifinka yau ya kaje ka gaishe shi mahaifinka ana farin ciki haka kawai ka kuma ka ji kana bakin ciki ka rasa me ya faru sai duniya wata ran kuma haka ake tashi da farin cikin da ba a san dalilinsa ba to in ka tashi da farin cikin da ka rasa ka ji wai yau kana murna kawai in ka rasa gane abin da kake murna kuma ya ka ji haushi ko ba haka bane ka ce ni fa yau daɗi nake ji ni meye ne ya faru ne nake jin daɗi ka tuna ɗazu awa biyu awa uku ka kasa gane me yasa kake jin daɗi sai ka zo kuma ka jawo shin kanka sai duniya amma banda lahira sanyi babu sanyi babu zafi babu cuta babu rashin lafiya babu dan Allah me yasa ba za mu yi haƙuri da yar wahalan nan da ba ko kwana nawa ne dan ka je ka samu madawwamiyar jin daɗi kisa Allah ke cewa muttaki da fiha alal ara'iki la yarawna fiha shamsan wala zamharira wadaniyatan alaihim zilaluha inuwanta kusa da su take inuwa tana kusa da kai duk a rufa kake wa zullilar qutufuha ƴaƴan itacenta kuma an kawo masa su kusa tazlilan iyaka kusanci baka da matsala ta aljanna bayan haka wa yutafu alaihim bi aniyatin akwai wasu yara a gidan aljanna yara ƙanana masu hankali suna da hankalin kansu ba su balaga ba shekarunsu iri ɗaya wa yutafu alaihim bi aniyatin ana zagayawa cikin aljanna ana yawo maka da kofuna min fiddatin na azurfa wa akwabin da kofuna abun shan ruwa abun shaye-shaye wasu na cewa duk abin da ka sani na shaɗe na daɗi kanar ƙawarira kuma na ƙarau ne na glass wanda kana ganin cikin kana daga waje kana ganin duk abin da ake ciki duk irin adon abun shan da aka yi maka kana kallon kayanka ayyutafu ala haula al-abra bi aniyatin min fidda akwai abun sha abun abun kwanuka kofuna ne ko na azurfa ana kewayawa da su babu wani ƙara kilo-kilo-kilo da zai dame ka babu an zo kofi kicicil-kicicil babu duk wannan mai tsarki mai daɗi haka za a ke maka yawo a cikin aljanna wani irin ƙawarir ne ƙaraudin wani iri ne ƙawarira min fidda ƙaddaru hataddira ubangiji ya saita shi saitawa daidai da bukatar dan aljannan nan haka za a saita maka kayanka sannan wa yusqauna fiha ka'san za a shayar da kai wata giya ta lahira fa a ta duniya ba wani abin sha kana mizaju hazan jabila kayan haɗin ta ma citta ne mai yatsu haɗaɗɗiyar nan mai kyau ba irin citta dai an gaya maka citta ba ya zata irin tamu ba cittan aljanna wannan adam da muka citta tana da fa'ida tana da fa'ida da yawa to wannan shi kuma ƙanshinsa da kayan haɗinsa da citta ake haɗawa citta na aljanna zanjabila ainan ita wannan zanjabil din ainan wata korama ce fiha a cikin aljanna tusamma sunanta ma salsabila sunan wannan koramar salsabil haka sunanta kenan Allah ka shayar da mu salsabil Sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi ana ce masa Sauban bararren bawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yana zaune a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani ba yahude malami ne cikin malaman yahudawa sai zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo tambayoyi kenan ko sai tambaya ce ya muhammadu a gaban sauban ya ce ya kai muhammadu sauban da ya buge shi wannan malamin bai hudan sai da ya kusan faduwa me na maka za ka ke ne ce a gaban za ka kirkiran sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka kirkiran shi da gayansa buhabi a muhammadu sai ce ta ai mu haka muke kiran mutum da sunan yanka mu da sunan yanka yadda mahaifansa suka sa masa sai annabi ce ya kware ku haka mahaifana suka sami ita tambayar ka ka sha dai duka to sai fara zai yi wa annabi tambaya sai ce ya manzan Allah saurara ku ji muna wannan muna maganan aljanna ce wannan dan sifanta maka aljannan ake amma bari wannan hadisin ya ƙara fito maka da ita ka gani sai ce na zo yin wasu tambayoyi ne ka bani amsa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ka zo ka kure ni ne ko kuma ka zo ka yi tambayan da in na baka amsa za ta amfane ka sai ya ce na yayi shiru bai cewa annabi komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce yi tambayanka sai ce in tambaya ta farko menene kyauta na farko da ɗan aljanna za a masa idan ya shiga aljanna menene farkon abun maraba da za a yi wa ɗan aljanna yana shigowa aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke ce masa ziyadatu kabidin nun ko kuma za'idatu kabidin nun a wani lafazi din yankin gefen hantar kifi tana da daɗi da shi za a tarbi ɗan aljanna a fara bashi ya fara ci wani irin kifi ba irin yan fitil-fitil ɗin kifayen nama ba ko anan man ana maganan kifin da ake maganan naman za ka samu kifi ne wanda ya yi biyun bencin nan to hantar gefen kifi wannan hantar ita za a bashi ya fara ci kuma bai hudun nan ya san haka take a cikin littafinsu ya zo ne ya gane wannan manzon Allah ne ko ba manzon Allah ba sai ke cewa to fama gida'uhum ala ithriha yace bayan nan kuma me za a ƙara musu sai annabi ke cewa yunharu lahum thawrul janna alladhi kana ya'kulu min atrafiha za a yanka musu bijimin aljanna gashashe gasa ai musu irin yadda suke so su ci kayan su a cikin aljanna sai tambaya yace ma sharabu ma sharabuha ma sharabuhu me kuma za su sha a gidan aljanna annabi sallallahu alaihi cewa ainin fiha tusamma salsabila wani abun sha ne wanda ake ce masa salsabilu shine wannan ayar da take gaban mu wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun
wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الله كتا ويطوف عليهم ولدان المخلدون أقول يا أراد أكتا ولدان المخلدون wanda za su yi ta yawo a cikin aljanna su ne ce muku yara ne matasa 'yan shekaru ba su dai kai balaga ba suna da hankalinsu ba za ka kira su yara ba za ka kira su kuma manya ba ka suke gidan aljanna za a tanar 'yan aljanna kawai su yi ta maka abin da kake so a gidan aljanna suna yawo da kofunan sha wanda aikansu zai je da wuri ya dawo da wuri yaro ba ka kiwa to su ne da za mu tattauna gobe gobe za mu ga waɗannan yaran su wane ne su in ka kalli aljanna za ka ga mulki wani irin tufafi 'yan aljanna suke sawa yaya ake cikin aljanna din shine gobe zamu karasa insha Allah ta'ala a cikin wannan suratul insan na dauka yau zamu gama suratul insan ashe dole zai kai gobe ah jibi kenan ko gobe juma'a babu babu tafsiri gobe zamu huta insha Allah sai Allah ya kai mu ranar asabar bi idnillah anan gurin zamu dakata subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh